له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 21 ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 11 ga watan 1 miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa a zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin alkutufu dawani na addoktor suhaimi rahimahullahu ta'ala wanda sharhi ne na manzumatun noniya ta al'imamul kahatani wannan kuma shine majalisinmu na 33 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata bayan karkare sharhi da ƙarin bayani da muka samu game da wasu wato mulahida wasu wanda suka yi ilhadi irin su alfarabi irin su ainihin wato abin nan alhallaj da sauran ire-irensu da yattar jama da muka ji game da su mun karanta baiti na hamsin da takwas la raiba fihi bi annahu tanziluhu wa bidayatu tanzili fi ramadan ma'ana baitin da yake magana cewa shi alkur'ani littafi ne wanda yake daga ubangiji ta'ala yake babu kokonto a cikin saukarsa game da wato daga gurin Allah sannan Allah madaukakin sarki shine ya saukar da shi kuma farkon saukarsa a cikin watan ramadan ne kamar yadda Allah ta'ala ya ce shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan da haka mu a aqida mu mun yi imani da cewa an fara saukar da alqur'ani ne cikin watan ramadan kuma lalle mun yarda cewa mala'ika jibril ya dinga zuwa yana karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani cikin ramadan kuma lalle wannan wata na ramadan wata ne na alqur'ani kuma bawa yana yin imani duk bawa na kwarai yana imani da haka kuma yana imani da cewa saukakken littafi ne daga wurin Allah maɗaukakin sarki kuma an fara saukar da shi ne cikin wannan wata mai girma mai albarka mun yarda da haka kuma muna tsayawa inda hadal had a daidai wannan haddi amma game da abin da wasu suke ruwaitowa na isnadi da ke tikewa cewa wato da allati tantahi ila lauhil mahfuz wanda bayani yake tikewa zuwa lauhil mahfuz cewa alkur'ani daga can aka dinga ɗauko shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yansibuhu ila Allah ba sa danganta shi zuwa ga Allah wa annahu takallama bihi cewa Allah shine ya zantar da shi to waɗannan aqawil ne maganganu ne waɗanda suke baɗila bal ma wajibi ne mu imani da cewa Allah madaukakin sarki yayi magana da alkur'ani haƙiƙa kamar yadda bayani ya gabata akan haka sannan mun karanta baiti na 59 Allahu fassalahu wa ahkama ayahu Allah madaukakin sarki shine wanda fassalahu ai ma'ana yayi tafsili yayi bayani filla filla daki daki na ayoyin alqur'ani wa ahkama ayahu ya kuma kyautata ayoyinsa wa talahu tanzilan bila alhani kuma ya karantar da shi ya koyar da shi tanzilan ta hanyar saukar da shi bila alhani ba tare da lahani ko kuskure ba kamar yadda Allah ta'ala ce kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir hamim tanzilu min arrahmanir rahim kitabin fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum taqilun هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان dukkan waɗannan ayoyi suna bayanin cewa alƙur'ani babu gura-gura a cikinsa babu ainihin wato abin nan wato maganganu waɗanda suke ba a fahimta su a cikinsa littafi ne wanda ayoyinsa fasul a fayyace suke kuma Allah maɗaukakin sarki ya tsara su wajen saukar da su kamar yadda muke karanta su a haka haka Allah ta'ala ya saukar da su ma'ana annahu takallama bihi bi harfin wa sautin Allah madaukakin sarki yayi zance yayi magana da alqur'ani da harafi da sauti wanda jibrilu ya ji daga Allah da aka duk wanda yake riya cewa annahu lam yatakallam bihi Allah ba shi bane ya zantar da alqur'ani to hakika ya hukunta yayi hukunci wa Allah da gazawa da kuma bebantaka ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira to duk mun karanta wannan kuma mun yi bayani mun karanta baiti na 60 huwa qawluhu wa kalamuhu wa khitabuhu bi fasahatin wa balagatin wa bayani ma'ana littafi ne wanda ya zance ne na Allah maganar Allah ce kuma ainihin wato wato zance ne wanda akwai fasaha akwai balaga akwai bayani a cikin sa sannan mun karanta shi ma baiti na 61 huwa hukumuhu huwa ilmuhu huwa nuruhu wa siratuhu alhadi ila ridwani to muna cikin karanta wannan baiti cewa alkur'ani hukunci ne na Allah ilimi ne na Allah haske ne na Allah tafarki ne shiryayye wanda ake shiryarwa zuwa samun yardar Allah to wannan mun karanta muna cikin karanta wannan baiti da sharhin sa lokaci ya cin mana za mu tashi wa qauluhu huwa nuruhu قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله فدنس هو نوره أي أن القرآن أيضا نور من الله wato shi alƙur'ani har wa yau haske ne daga Allah shi yasa ba a taɓa jingina da alƙur'ani ba in dai da ikhlasi sai mutum ya yi haske saboda hasken alƙur'ani da haka duk wanda ya raɓa alƙur'ani zai yi haske duk wanda yake so ya zama ɗan dukununu ya zama burtuntuna ya zama bai da ma'ana to ya yi nesa da alƙur'ani duk wanda ya san me ake nufi da haske ya san ba za ka same shi ba tattare da wanda ya nesa da alkur'ani domin wani haske ne ilahi da haka tun da Allah maɗaukakin sarki haskensa ne alkur'ani to da wannan alkur'anin yudhi'u lil ummati dariqaha da wannan hasken ne Allah yake haskawa al'umma ta farkinta da haka al'ummar da bata rike alkur'ani ba a cikin duhu take tafiya al'ummar da alkur'ani bai da muhimmanci a cikinta to ta bacewa hanya bata san hanya ba za ka same ta a ɗumauce take da 'yan bokonsu da 'yan ainihin wato likitocinsu da injiniyoyinsu da kowa za ka same shi fete a cikin ɗimuwa yake kana iya samun mutum ya kai wani mataki na ƙololuwa na karatu amma za ka same shi a birkice yake saboda babu haske tattare da shi kuma bai fahimci tafarkin ba don haka yana tafa gamniya sai ya yi nisa a cikin tafiya sai ya gane hanyar da ya bi ba mai bullewa ba ce da haka duk wanda yake so ya samu a haska masa hanya kada ya taka kwalba kada ya fada kwalabati kada ya saki shoulder kada ya fada lambatu to lalle din mai son haka sai ya koma zuwa ga alkur'ani alkur'ani shine mai shiryar da mutane ya haska musu dariqa ha hanya in umilat bihi in dai aka yi aiki da alkur'ani to al'umma ta gano hanya qaulan wa amalan wa i'tiqadan matukar an yi aiki da alkur'ani a maganganu da ayyuka da aqida ya zama maganganun mutane sun dace da wato da alkur'ani ayyukan mutane sun yi daidai da ayyukan alkur'ani aqidun mutane sun yi daidai da irin aqidar alkur'ani to wannan matukar an yi haka to al'umma ta samu saiti al'umma ta samu hasken da zai haska mata hanya qala allah ta'ala wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور Allah madaukakin sarki ya ce wa kadhalika kamar haka ne auhayna ilayka ruhan muka yi maka wahayin alqur'ani alqur'ani anan shine ruh shi yasa suka ce ar-ruhu a cikin alkur'ani yana zuwa da ma'anoni daban-daban yana zuwa da ma'anar jibrilu yana zuwa da ma'anar ainihin wato karfafa yana zuwa da ma'anar shi kansa ainihin wato alkur'ani to kaga anan ruhu anan alkur'ani yake nufi kamar haka muka saukar maka da alkur'ani min amrina daga al'ab daga umarninmu ma kunta tadri mal kitabu baka san ba menene littafi ba ka da masaniyar menene littafi walal imanu baka san menene imani ba ba dan mun saukan maka da littafi ba kenan babu yanda zaka yi ka zama mai ilimi ba yanda zaka yi ka zamanto mai imani matukar ka ne sanci alkur'ani da haka abin da ke sa ka zama mai ilimi a samu cikin kunshin CB ɗinka akwai alkur'ani a ciki lallai kam ga cv ka tara tuli daban-daban na takardu daban-daban na makarantu daban-daban da samina da workshop kala-kala amma duk an caje su babu workshop din da ka taba halatta na alkur'ani babu wata samina da ka taba zuwa ta alkur'ani baka taba zuwa wani majalisi da aka baka ijaza ta alkur'ani ba baka taba yi ba gaskiya sibin nan naka bai cika ba bai cika ba wannan sibin naka bai cika ba ya kamata a cikin sibin a samu alkur'ani a ciki an gane ko shi yasa Allah ta'ala ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai san ba menene littafi bai san ba menene imani har sai da Allah ta'ala ya sauka masa da alkur'ani walakin ja'alnahu nuran Allah ya ce sai dai mun sanya shi shi wannan alkur'anin nuran haske ne na hadibihi man nasha'u min ibadina muna shiryar da wanda muka ga dama daga cikin bayinmu da shi da aka duwa wanda kaga ya muhimmantar da alkur'ani wallahi haka Allah Allah ta'ala ne ya tsara haka domin ya ce walakin nur ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina muna shiryar da wanda muka ga dama muka so cikin bayinmu haka in kaga Allah ta'ala ya makalkale ka da alkur'ani baka nesa da alkur'ani tilawatan wa tafsiran wa amalan wallahi shiriya ce daga Allah kar ka dauka daga gare ka ne in kaga zaka iya zama awa ɗaya awa biyu kana karatun alkur'ani baka gaji ba a lokacin da wani yana iya zama ya ji BBC ya ji Voice of America ya ji na gida ya ji na waje ba tare da ya gaji ba ba zai iya takarda ɗaya ta alkur'ani ba zai iya karantawa ba lalle kai ka san wannan shiriya ce daga Allah har mutum zai iya zama ya haddace wani tiyori na wani mutum ya zauna ya haddace wasu abubuwa wasu littattafai amma ka same shi baya iya zama ya haddace alkur'ani a lokacin da kai kuma Allah ta'ala ya tirke ka da wahala da zafi da sanyi kana ta kokarin ka haddace littafin Allah wannan shiriya ce daga Allah shi yasa yace walakin ja'alna hunuran sai dai mun sanya shi ya zama haske na hadibihi man nasha'u muna shiryar da wanda muka ga dama min ibadina daga bayan mu bihi da alkur'ani Allah ka shiryar da mu da hasken alkur'ani suratu shura aya ta 52 wa qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina Allah ta'ala ce ya ku taron mutane qad ja'akum burhanun min rabbikum lallai ga wata hujja nan ta zo muku daga wajen ubangijinku duk mutumin da yake so ya rike hujjar da babu sama da ita hujjar da ba a isa a karya shi ban ya rike ta to ya rike alkur'ani Allah ya ce wa anzalna ilaikum sannan mun saukar izuwa gare ku nuran wani irin haske mu binan mai bayani daki daki filla filla da haka duk mai son ya gane kan al'amari ya zama yana da kan gado to a same shi yana fahimtar alkur'ani yana karanta alkur'ani domin Allah ya ce wa anzalna ilaikum nuran mun saukar muku da wani haske shine alkur'ani mubinan mai bayani dalla dalla dake dake suratul nisa aya ta 140 wato 174 wa min huna anan ne qala al imamu malik al imamu malik rahimahullahu ta'ala ya ce al ilmu nurun ilimi haske ne wa man lam yastadi bi nuril qur'ani duk wanda bai dosa na hasken alkur'ani ba fala nura lahu bai da haske komai kasaitarsa komai ikonsa komai kudinsa shi kan bai ɗanɗani ɗanɗanan alkur'ani ba shi kan bai dosa na haske daga alkur'ani ba to fala nura lahu ba shi da haske wa mallam ya ji alillahu lahu nuran fama lahu min nuran duk wanda Allah ta'ala bai bashi haske ba bai sanya masa haske ba fa malahu min nur ta ina zai samu haske suratul nur aya ta 40 wa qawluhu da fadin sa wasiratuhu alhadi ila ridwani sannan shi alqur'ani da kake kallon sa ta farkin Allah ne alhadi mai shiryarwa ila ridwani zuwa samun yardar Allah qala Allah ta'ala inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah wala ta kullil kha'ini na khasima Allah ta'ala ce inna lallai mu anzalna ilaikal kitaba mun saukar da littafi zuwa gare ka bil haqqi da gaskiya litahkuma bainan nasi dan ka yi hukunci tsakankanin mutane bima araka Allah da abinda Allah ya nuna maka abinda Allah ya sanar da kai wala takun khasiman lil kha'inina kada ka zama mai bada kariya ga maha'inta da ya mutane duk shi sa duk wanda ya rike alkur'ani to za ka same shi maha'inta suna fada da shi domin baya ba da kariya ga maha'inta Allah ta'ala ce littafi ne mun saukan maka da shi littafi ne gaskiya duk mai son gaskiya shi ke koma zuwa gare shi kuma mun saukan maka ne dan in ka tashi hukunci tsakankanin mutane kai hukunci da shi alkur'anin domin gaskiya ce a cikin sa amma kar ka zama mai ba da kariya ga maha'inta suratul nisa'i aya ta 55 fal qur'anu hidayatul linnasi dan haka alkur'ani shiriya ne ga mutane lalle kam alkur'ani shiriya ne ga mutane duk sanda kaga mutane ba sa muhimmantar da alkur'ani ba sa daukan makarancin alkur'ani da kima da mutunci to wannan al'umma ana jin tausayin ta kwarai da gaske domin ta kauce wa tafarkin shari'a wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in mun saukar maka da littafi mai bayanin komai da komai wa hudan littafi ne wanda yake shari'a wa rahmatan da jin kai da rahama wa bushra lil muslimina kuma bushara ne ga musulmi da aka littafi ne wanda ya kunshi shiriya ya kunshi rahama kuma da albushir ga musulmi suratul nahl aya ta 89 kama qala Allah ta'ala kaman yanda Allah azza wa jalla ya faɗa li rasulihi sallallahu alaihi wasallam ga manzansa sallallahu alaihi wasallam allazi ja'a bil qur'ani wanda yazo da alqur'ani yace wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lallai kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici siratin ladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard tafarkin nan da abin da ke cikin sammai tafarkin Allah siratillah tafarkin Allah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wanda duk abin da ke cikin sama da abin da ke ƙasa nasa ne ala ku saurara ilallahi tasirul umur al'amura suna komawa ne zuwa ga Allah suratul shura aya ta 52 zuwa 53 wa qala subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u Allah ya ce wannan alqur'ani tafarki na ne mi kake ku bi shi wala tattabi'u subula kar ku bi wasu tafarkai fatafarraqa bikum an sabilihi sai su raba ku da tafarkin sa zalikum wasaqum bihi wannan abi ne da ake muku wasici da shi la'allakum tattaquna dan ku zama masu kiyaye dokokin Allah suratul an'am aya ta 153 wa qala azza wa jal Allah mai girma da daukaka yace ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici siratal ladina na'amta alaihim tafarkin waɗanda kai musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim waladdallin ba tafarkin waɗanda kai fushi da su ba ba kuma batattu ba wannan duk wanda yake neman wannan tafarki sai da ya koma cikin alqur'ani suratul fatiha aya ta 6 zuwa ta 7 wa qala ta'ala wa min qablihi kitabu musa imaman wa rahma gabanin saukar da wannan littafi akwai littafin da aka bawa annabi musa imaman a matsayin jagora wa rahma kuma da rahama wa hadha kitabun wannan littafi ne musaddiqul lisanan arabiyyan mai gaskata littattafan da aka aiko sauran annabawa lisanan arabiyyan kuma an saukar da shi ne da balaraban harshe da yare na larabci li yunzira alladhina zalamu dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gargadi ga waɗanda suka zalunci kansu wa bushara kuma yayi bushara lil muslimin lil muhsinin daga masu kyautatawa suratul haqab aya ta 12 fal qur'anu siratun da aka yan uwa alqur'ani siradi ne tafarki ne ai dariqun ai wani irin titi ne man salakahu duk wanda ya haushi wasara ala nahajihi ya tafi akan tsarin sa wadabbaqahu ya dabbaka shi a rayuwarsa wattaba sabilahu ya bi tafarkin sa faza ya rabauta fid dunya wal akhirah a duniya da lahira wa manibtagal huda min ghairihi duk wanda ya nemi shiriya amma sai ya tafi wajen wani littafi ba alqur'ani ba adallahu Allah Allah ya batar da shi domin mai neman shiriya alqur'ani yake koma zuwa gare shi wa man ba'uda anhu duk wanda ya nisanci alqur'ani abadahu Allah Allah zai nisantar da shi da shi Allah zai nisanta shi da shiriya Allah zai nisanta shi da rahama Allah zai nisanta shi da samun bushara bushara domin littafi ne wanda yake shiriya kuma rahama kuma bushara ga masu ihsani baiti na 62 jama'al uluma daqiqaha wa jalilaha فبه يصول العالم الرباني جمع العلوم دقيقها وجليلها فبه يصول العالم الرباني jama'al uluma littafi ne wanda ya tattara ilimin muka ilimin mukan da ke cikin alkur'ani har yanzu ba a gama fitar da su ba ya tattare ilmomi daƙiƙaha wa jalilaha ‘yan ƙananan ilimin muka da manya-manya fabihi da alkur'ani ne ya sulu la'alimin rabbani malami arrabbani mai aiki da karatunsa da tarbiyyantar da mutane su dinga aiki da iliminsu da alƙur'ani ne ya sulu yake kai yake zabura fabihi da shi alƙur'ani ne ya sulu al'alimin rabbani malami rabbani da alƙur'ani ne ya sulu ko kace yake kai farmaki ko yake kai ɗauki ko yake zabura ko yake ɗaukaka fa'ilu jama'a, to an ce jama'a al'uluma ya tattare ilimin muka wane ne, to wannan fa'ilin na jama'a damirun mustatirun wani lamiri ne wakilin suna wanda an sitirce shi an ɓoye, ya'udu amma yana komawa an alƙur'anil karim zuwa ga kan alƙur'ani mai girma. Ma'ana kamar ka ce jama'al ƙur'anul uluma. to sai aka cire ko sai aka cire maka alƙur'an ɗin sai kawai aka ce jama'a sai ya zama akwai wani damiri ɓoyayye wanda wannan damirin ɓoyayye yana komawa kan alƙur'ani fa innahu jama'a jami'al ulumi domin shi alƙur'ani shine wanda ya tattare dukkan ilimin muka dukkan ilimin muka ilimin likitanci ilimin zoology ilimin biology ilimin waye chemistry duk wayannan ilimin mukan da kake kallon su na zamani ana ganin kamar na turawa ne ilimin mukan alkur'ani shi yasa an ka samu wanda yake ya fahimci karatun alkur'ani da tafsirin sa ya fahimci addini yaje ya karanta wani bangare ko wani fanni cikin fannonin ilimin zamani zaka ga yanda yake muqaranar ayoyin alkur'ani da wannan ilimin za a gani duk wanda ya yi wani research sai ga zai iya alakanta wannan research din da abin da ya shafi in mutum ocean harkar tekuna ya karanta to in ya shiga alkur'ani zai ga ashe anan duk aka kwashe duk sata amsar anan take in abin ya shafi ilimin sararin samaniya kimiyyar sararin samaniya da mutum ya shiga cikin alkur'ani sai ya fahimci duk anan aka ɗiba da haka kowane ilimi na tudu da na kwari da abin da ya shafi sama da abin da ya shafi su kansu 'yan adam da ilimin da suka shafi tsirrai da ilimin da suka shafi dabbobi da ilimin da suka shafi iska da duwatsu da dukkan waɗannan ilimin ne waɗanda suna nan a cikin alkur'ani hatta kimiyyar ƙirƙirar jirgin sama awalam yarau ila tsairi fawqahum safatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illar rahman shi kansa jirgin sama wato fasahar jirgin sama an ɗauko ta ne daga cikin alkur'ani da aka littafi ne wanda ya tattare ilimin maka gaba ɗaya da aka wai sai a ɗauka an mutum ya fahimci alkur'ani kamar bai fahimci rayuwa ba sai dai in iya karanta shi ya tsaya amma ba wanda ya gane ya fahimci rayuwa ya gane ta kuma yake wayayye sama da wanda ya fahimci alkur'ani da tafsirinsa wannan ya fi ƙarfin a ce kidahumi ne shi ya fi ƙarfin a ce kaza ne ya fi ƙarfin a ce kaza ne shi ya hataju ilaihal muslimun ilimin muka daban-daban waɗanda musulmi suna da bukatar su fi umuri dinihim cikin al'amuran addininsu imma bi tafsil ko dai filla-filla aw bil ijmal ko kuma a dunkule allazi waddahathu as-sunnatu wanda sunna ta bayyanar da shi wa bayyanathu ta ƙara yin bayani a kansa wa fassalathu ta fayyace shi kama ƙalin lahu ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce kitabun shi alƙur'ani nan littafi ne ohkimat ayatuhu da aka kyautata aka kuma inganta ayoyinsa thumma fussilat sannan aka yi filla-filla da hukunce-hukuncensa min ladun hakimin khabir daga wa daga gwani kuma mai cikakken sani shine Allah suratu hud aya ta ɗaya wa ƙala subhanahu Allah subhanahu wataala ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu suratul hashr abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya baku ku karba wa ma nahakum anhu abinda manzo Allah ya hane ku fantahu ku hanu suratul hashr aya ta bakwai wa thabata an ibn mas'ud ya tabbata daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu alwashimat wal mustawshimat Allah madaukakin sarki ya tsine wa alwashimat masu yin tato masu yin alwashumu a shi ne tatu ko? su masu wannan sun buɗe shaguna sana'a suke nan alwashumu su zo siyo mutane zane-zane siyo mutane tatu ko a fuska ko a jiki walmustaushimat da waɗanda suke zuwa a yi musu wannamisat da waɗanda sun buɗe shaguna sun buɗe wurare da suke wa mutane gyaran gira a fiƙe gira ka ganta kamar wata wal mutanammisat da waɗanda matan da suke zuwa ana yi musu irin wannan gyaran fuskar wal mutafallijat Allah ya tsine wa masu kankare haƙori don yi wushirya haƙoran a haɗe suke ba su da wushirya a zo a kankare wa mace a buɗa su sai an yi mata wushirya wannan ɗin cin gyaran Allah ne suna cikin tsinannu a harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk ba dan komai ba ake yin alwashi mutatu a yi wannan fiƙe giran a gyara haƙori a yi masa hushiriya lil husni duk dan ayi kyau ne al mutagayyirati khalq Allah waɗanda suke canza halittar Allah qala Dilai dan Mas'ud yace fa balaga zalika imra'atan min bani Asad sai wannan hadisi da Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa sai ya kai wa wata mace ma'ana sai wata mace cikin banu asad sai ta ji wannan hadisin yuqalu laha ummu yaqub ana kiran wannan mata da ummu yaqub wa kanat taqra'u alqur'ana kuma mahaddaciya ce masaniyar alqur'ani ce ta kasance tana karanta alqur'ani fa atat sai ta zo wajen abdullahi dan mas'ud gangaran fa qalat sai ta ce da shi ma hadithu ma hadithun balagani anka wani hadisi ne aka ce kai ka faɗe shi ya zo min daga wajenka annaka la'antal washimati an ce kana tsine wa masu yin alwashimu masu yin shashawa wal mustaushima da waɗanda suke nema a yi musu shashawa wal mutanammisat da masu ainihin wato at-tanmis annamisat wal mutanammisat da waɗanda suke zuwa ana fike musu gira wal mutafallijati lil husni da kuma waɗanda suke zuwa a yi musu gyaran haƙori a yi musu wushirya don su kyau al mutaghayyirati khalq Allah waɗanda suke canza halittar Allah naji an ce kana tsine musu qala abdullah abdullahi dan mas'ud ya ce wa mali la al'anu man la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me yasa bazan tsine wa waɗanda manzon Allah ya tsine musu ba me ya rage da ni me ya rage mun ban da ni ma in bi sawu in tsine wa wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma a harshen sa mai daraja mai albarka ya tsine musu wa huwa fi kitabillah kuma wannan maganar tana cikin littafin Allah fa qalat al mar'atu wannan matar sai ta ce laqad qara'atu ma baina lawhayil mushafi fa ba wajadtu ce wannan bayanin da kai ni kam na karanta alƙur'ani daga bangonsa zuwa bango ni ban samu wannan magana taka ba a ciki ka ce kuma tana cikin littafin Allah wannan cewa Allah ya tsine wa masu tato Allah ya tsine wa masu gyaran gira Allah ya tsine wa masu fiƙe haƙori don su shirya ka ce Allah ya tsine musu kuma ka ce yana cikin littafin Allah ni ma abociyar karatun alkur'ani ce na karanta tun daga fatiha bakara hamminal jinnati wan nas ni ban gani ba faqala abdullahi dan mas'ud ya ce la in kunti qara'atihi in har kin karanta shi din daga bango zuwa bango kamar yanda kika faɗa laqad wajadtihi to kin samu wannan hukuncin sai da in baki kula ba qala Allah ta'ala baki karanta faɗin Allah ta'ala ba wa ma'ata kuma rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baku ku karba abinda ya hana ku ku hanu manzon Allah ya hana alwashmu manzon Allah ya hana at-tanmis manzon Allah ya hana at-taflij an gane ko da haka inda kin karanta wannan aya kin fahimci me take nufi ba za ki ce baki ga wannan bayanin ba a cikin littafin Allah akhrajahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi na 2225 fal maqsud bil ulum allati hawaha al qur'an abinda dai ake nufi da ilimin mukan da al qur'ani ya tattare ulumul aqaid ana nufin ilimin mukan da suka shafi aqida me mutum ya kamata ya kudurce menene bai kamata ya kudurce ba game da Allah game da annabawa game da littattafai game da mala'iku game da ranar lahira game da kaddara me ya kamata mutum ya kudurce me ya kamata mutum kuma ya nisanta kada ya kudurce kada wannan ya zama masa aqida wal ahkam littafi ne wanda ya kunshi hukunce hukunce halal da haram wal adab littafi ne wanda ya kunshi ladubba ladubban sallama ladubban shiga gida wal akhlaq littafi ne wanda ya kunshi ilimin mukana akhlaq dabi'u da halaye bil idafati ila ma fiha bugu da ƙari da abin da ke cikin alkur'anin min zikiri kisasil anbiya na ba da labarin kisoshin annabawa wa akhazil ibra da kuma yin izina wal izati da wa'azantuwa bima a halla bil umami sabiqa game da abin da ya sauka ga al'ummomin da suka gabata walidhalika dan haka ne qala imam al-qahtani yace jama'al uluma daqiqaha wa jalila wannan ba a ma shafi wai bai ma kawo maka maganar ilimin ainihin zamantakewa na duniya ba wa qawluhu fabihi yasulu al-alimur rabbani ma'ana da alƙur'ani ne ya stadillu bihil alimin rabbani malami masani mai aiki da iliminsa mai tarbiya to da alƙur'ani yake kafa hujja allazi la ya tajawazul kitaba wa sunnata in dai malami rabbani ne baya ƙetare alƙur'ani da sunna fi ma ya hakuma bihi cikin duk abin da zai hukunci da shi wa fi ma ya ƙulu cikin duk abin da zai faɗa wa fi ma ya amalu cikin duk abin da zai aikata haza huwa al'alimun rabbani in kana son ka san wani malami ne ake kiransa al'alimun rabbani shine wanda baya ƙetare alƙur'ani da sunna cikin hukuncinsa baya ƙetare alƙur'ani da sunna a maganganunsa da ayyukansa wannan shine al'alimun rabbani allazi radiya billahi rabban wanda ya yarda da Allah a matsayin ubangiji wa bil islami dinan ya yarda da musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyan ya yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama annabi wamtathala hadiyal kitabi was sunna kuma yake kwatantawa da kamantawa da kwaikwayon shiriyar alqur'ani da sunna qaulan a maganganu wa amalan da aiki wa atiqadan da kuduri zahiran wa batinan a bayyane da kuma ɓoye fayasulu bihi daka yana yin hujja da alkur'ani fi bayanin haƙƙi wajen bayanin gaskiya wasadi'i bihi da tsage gaskiya warraddi ala a'da'il haƙƙi da alkur'ani yake riko wajen mai da martani da raddi ga maƙiya gaskiya hadha huwa al'alimin rabbani wannan fashi ake nufi da al'alimin rabbani allazi ittakhadha alqur'ana was sunnata manhajan lahu wanda ya rike alkur'ani da sunna a matsayin hanyar rayuwarsa fi wurudihi wa sudurihi cikin shige da ficensa shine fi wurudihi wa sudurihi cikin shige da ficensa yana cikin alkur'ani fi usrihi wa yusrihi cikin tsananin rayuwarsa da kuma saukin rayuwa in yana cikin kuncin rayuwa za ka same shi yana kan manhajin alkur'ani in yana cikin wadata Allah ya ba shi kuɗi ko ya ba shi mulki za ka same shi yana cikin manhajul qur'an fi man shaɗihi wa makarahihi cikin nishaɗinsa da lokacin da yake da karsashi da kuma lokacin ainihin makarahihi lokacin da baya cikin nishaɗi fi jami'i a hawalihi cikin dukkan halayensa ya kifu shi al'alimin rabbani shine wanda yake tsayawa inda nususu shar'iyya a daidai iyakoki na nassosi na shari'a la ya tajawazu ha baya ƙetare nassin shari'a li ra'ayi fulanin au alanin saboda ra'ayin wane kowa ne duk ra'ayin da ya ci karo da ra'al qur'ani da sunna alimin rabbani yana ajiye wannan ra'ayin ko da kowa a kansa yake shi shi kadai alimin rabbani zai iya daukan alqur'ani da sunna ya ajiye wannan ra'ayin wannan shi ake nufi da al'alimin rabbani da aka zama alimin rabbani ba karamin aiki ba ne wa inna ma ya kifo inda hududu shari'i shi alimin rabbani yana tsayawa ne cak daidai iyakokin shari'a allati ja'ad wadda ta zo wa buyyinat kuma aka yi bayaninta fil kitabi was sunna cikin alqur'ani da sunna biha yasulu to da ita yake yin hujja an gane ko da ita yake yin hujja wa biha ya julu kuma da ita ya julu yake kai kawo haka baya fita daga nan wa biha ya hakumu da ita yake yin hukunci wa biha yuhallilu da ita yake halattawa in ka ji ya halatta to yana da hujja daga alkur'ani da sunna na halattawa wa biha yuharrimu da ita yake haramtawa in ka ji ya ce abu kaza haramun ne ba maulanka bane ba ra'ayin kansa bane yana da hujja daga alkur'ani da sunna alimin rabbani kenan wa biha yu'minu shi fa da ayoyin alkur'anin nan yayi imani wa biha yuwahidullah da sune yake kadaita Allah wa biha yabta'idu an shirki da sune yake nisanta shirka wa biha yuslihu bainan nasi kuma da ayoyin alkur'ani da shari'a yake yin sulhu tsakanin mutane wa biha yu'addi huquqallah da su ne yake bayar da haƙoƙin Allah azza wa jalla wa huquqa ibadihi da haƙoƙin bayansa alayka bi bakril fikri in kunta kafa'aha wa illa tanha an zura al majd wa qata'id wa qa'udi afwan wa illa tanha an zura al majd wa qa'udi فمن قلد الآراء ضل عن الهدى ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي فما الدين إلا إلا الاتباع لما أتى عن الله والهادي البشير محمد wani mawaƙi ke ce alaika bi bakir fikir ya zama maka lazimi alaika ai ilzam ka lazimci bakir fikiri wato saurin yin tunani da hangen nesa in kunta kafaha ko kafaha in ka kasance mai hikima ka cancanci hikima da ikon ɗaukan mas'uliya to kafin ka shiga cikin al'amari ka fara tunani ka fara ainihin wato zuzzurfan tunani akai in kaga abin ya kamata a yi kai maza maza ka yi kuma kar ka bari wani ya riga ka shine alaika bi bakril fikiri ka lazumci wato tunani wanda yake da wurwuri zama mai wato ka lazumci saurin yin tunani akan abu in ka kasance ahali na hikima in kai ma'abocin hikima ne in kai ma'abocin kudura ne akan ɗaukan mas'uliya to ka zamanto mai hangen nesa da tunani kafin abu ya faru wala tanha an zural majidi karka karka kus wato karka kaucewa ƙololuwar ɗaukaka wa ƙa'udi kar kai zaman dirshan ka zama baka motsi shine wa qa'udi ka zamuna a guri daya baka motsi ko kuma ma suka ce wa qa'udi kar ka zama mai komawa da baya da baya wa illa in ba haka ba tanha an anzura almajidi to ka zaka kauce zaka baudewa kololuwar daukaka wa qa'udi kuma zaka zama wanda yake zaune guri guda baka motsi faman qallada al-ara'a ya ce wai duk wanda yake koyi da ra'ayoyin jama'a su da su yake koyi balla anil huda wannan ya ɓace ga barin shari'a wa man kalladal ma'suma duk wanda yake koyi da wanda baya sabo shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiddini a addini ya hatadi wannan shi zai shine zai shiryu famaddinu addini ba wani abu bane illa littiba'a lima'ata anillah face bin abin da yazo daga Allah walhadil bashiri muhammadi da kuma abin da ya zo daga mai shiryarwa mai bushara shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kama qala ibn al-qayyim rahimahullah malai ce kamar yadda ibn al-qayyim ne rahimahullah yake cewa wasda' bima qala ar-rasul wa la takhaf min qillati al-ansari wal a'wani fallahu nasiru dinihi wa kitabihi wallahu kafin abdahu bi amani ibn al-qayyim yake cewa wasda bi ma qala ar-rasul ka tsage gaskiya wajen faɗin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wala taqaf kar ka ji tsoron min qillatil ansari kar ka ji tsoron karancin mataimaka wal awani da matallafa kar ka damu da wannan dan baka da masu tallafa maka dan baka da masu taimakonka da yawa kar ka da da baya ka zama mai tsage gaskiya game da abin da manzon Allah ya faɗa fallahu nasiru dinihi Allah fa zai taimaki wannan addinin nasa Allah mai taimakon addininsa ne wa kitabihi Allah zai taimaki littafin nan nasa wallahu kafin abdahu bi amani Allah kuma maƙishin bawansa ne wajen bashi aminci da kariya قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحساني قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحساني قصص القرآن لتافي نيدي يقول شك السوشي على خير البرية أبسا wato labari da kissoshi ala khairil bariyata akan fiyayyen halitta qassahu rabbi ubangiji na ne ya bada wannan labarin fa ahsana ya kuma kyautata wajen bada labarin ayyama ihsani karshen kyautatawa domin ya ce wa innaka la ala khuluqin azim an gama wallahu azza wa jalla yaqul Allah ta'ala yana cewa nahnu naqussu alayka mu za mu karanta maka a hasanar ƙasas mafi kyawun labarai bima auhaina ilaika da abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka na hadal ƙur'ana wannan alƙur'ani wa in kunta duk da ya kaska kasance min ƙabalihi gabanin mu baka labarin laminal gafili na kana daga cikin wayanda baka sani ba na cikin wayanda ba su sani ba yusuf aya ta uku fal maqsudu bil qisas abinda ake nufi da kissoshi anan laisa mujarrada kisasin ba ana nufin iya labari laisa mujarrada kisasin anbiya fahas ba wai ana son iya ba da labarin annabawa bane kawai wa innamal muradu hadha alkitabul matulu abinda ake nufi wannan littafin almatulu wanda ake karanta shi bima tadammanahu duk da abinda ya kunsa min kisasil anbiya na kissoshin annabawa wa gairihi da wannan haka alqur'anu sammahu Allahu kisasan alƙur'ani Allah da kansa ya kira shi da ƙisas li'an Allah qassahu ala jibril domin Allah maɗaukakin sarki shi ya karantar da wannan littafi ga mala'ika jibril ai talahu alai ya karantar da jibrilu wa jibrilu shi kuma jibrilu alaihi salam qassahu ala nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wannan littafi ga annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nabiyuna muhammad annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam qassahu alal ummati ya karantar da wannan littafi ga al'umma fal qisasul maqsud huna at-tilawatu qissoshin da ake nufi anan ana nufin at-tilawatu karantar da alqur'ani duk da cewa wa yatadammanu al-qasas ya kunshi al-qasasul lati hiya qasasul anbiya ya kunshi kuma qissoshin da suke na annabawa wal mursalin da manzanni wa gairiha da waninsu fa ahsanahu tabaraka wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya kyautata wannan ainihin alqur'ani ayyama ihsani wato ƙarshen kyautatawa ai attaqanahu Allah madaukakin sarki yayi ittiqanin alqur'ani ma'ana ya kyautata shi fi nazmihi a cikin zubunsa wa fi ijazihi haka a cikin mu'jizarsa gajiyarwarsa wa fi ahkamihi Allah ya zuba wato hikima Allah maɗaukakin sarki ya kyautata alkur'ani cikin hukunce-hukuncensa al'adilati waɗanda suke masu adalci wa fi alfazihi wa ma'anihi haka Allah ya kyautata lafazan wannan littafi da ma'anoninsa fa ma'ana na ƙusso da aka ma'anan na ƙusso a nan ai na tulu muna karantawa Allahu ta'ala nahnu na ƙusso ai nahnu na tulu alayka ahsanal qasas ai mu ne muke karan mun karantar da kai mafi kyawun kissoshi bima auhayna ilaika na abin da muka yi wahayinsa zuwa gare ka na hadal qur'ana wannan alqur'ani wa in kunta min qablihi la min alghafilina ko da yake gabanin a saukan maka da wannan alqur'ani ko a baka labari baka sani ba suratu yusuf kana daga cikin wa'anda basu sani ba suratu yusuf aya ta uku wa abana fihi halalahu wa haramahu wa naha anil athami wal isyani wa abana fihi halalahu kuma Allah ta'ala ya bayyanar da halalinsa wa haramahu da haram ɗinsa fihi a cikinsa duk abinda Allah ya halatta ya yi bayaninsa a cikin alkur'ani abinda Allah ya haramta Allah ta'ala ya yi bayaninsa a cikin alkur'ani shine wa abana halalahu Allah ya bayyanar da menene halal wa haramahu da menene haram fihi a cikin wannan littafi wa naha anil athami sannan Allah ya hana sabo wal isyani ko ya hana anil athami yayi hani ga barin al athami zunubai wal isyani da kuma sabo waddaha Allahu fi hadha al kitab al mubin Allah yayi bayani a cikin wannan bayyanannen littafi alladhi la yatihi al batil min bayni yadayhi wanda ƙarya ba ta zuwa ta gaba gare shi wala min khalfihi ko ta bayansa tanzilun min hakimin hamid saukakken littafi ne daga gwani wanda yake godadde alhalala Allah ya yi bayanin menene halal min alharami dan a gane halal kuma a fayyace abu a ware ta daga haram fala ya juzu li ahadin shi yasa baya halatta ga wani an yi hallila ya halatta wala an yi harrima ko ya haramta illa wafaka hadiyar kitabi wa sunna sai daidai da koyarwar alkur'ani da sunna muna minti nawa ya rage to karasa haka ko kuma mu tashi a bana mu tashi a farkon baitin insha Allah sai mu tashi wannan baitin abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah